أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إداري العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوة المقسوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدوة الأقبابي فريد الدهري على الإطلاق حاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أكرمت وانا للتاشي من البركة wato jawahirul ma'ani yau muna zama na ɗari da hamsin da takwas ɗari da hamsin da takwas wannan ɗari da hamsin da takwas yana daidai da allahu muhammadu yana daidai da allahu muhammadu kusan an ce lokacin da shirin rami ya bar duniya haka ya bar tsakanin ‘ya'yansa da jikokinsa, Allahu Muhammadu, da ‘ya'yansa da jikokinsa wanda suke raye, Allahu Muhammadu, haka ya bari. Shau Hassan din ya faɗa a cikin wani majalisinsa mai ƙwarai. Allah ba mu albarkacinsu. A jiya muna magana akan alhalku kulluhum astaru dal'atihi bi ma'ana dal'atil haqiqatul muhammadiyya shine eh wato dal'atil haqiqatul muhammadiyya yanda abin yake gudana a dunkule duk wani mutum in ka ganshi zaka ganshi yana tafiya a tsaye idan ka zo ka ce masa malam kai raye ne wani amsa zai baka ce wace irin tambaya ce haka ni raye ne mana tuno na mara ranka zai iya nunawa to tun da ba zai iya nunawa ba kenan babu haka annabi ke a cikin kowa haka annabi yake a cikin kowa rashin iya nunawansa bai zamo babu ba a'a babu hankalin da ya isa ya nuna ne ba idon da ya isa ya nuna ne amma zauki da hali na ilimi ya isa ya nuna ma gashi sai ce to kenan aikin rayuwa motsi aikin rayuwa kaza aikin rayuwa kaza to bari nuna maka ka gane yanzu akwai rai ɗin a jikina? To akwai shi. Nan gudun akwai mala'iku. Amma muna iya nuna su? Saboda ba za mu iya nuna su ba sa nan? Saboda to wannan ya shiga ɓangaren rauhaniya ne, babu jismu a jikinsu, nuru ne. Shi kuma haske ba a ganin shi, ruhi kuma haske ne. abin da ya sa manzo Allah yake ko'ina kenan shi ya sa shi manzo Allah ai ko a rayuwansa da jikin da ƙasan a jikinsa amma kuma bai da inuwa saboda ka gane wani wani wani wani abu ne ya zama jibiliya a jikinsa annabi Muhammadu bai da inuwa saboda haka ko nuru shine hasken kenan saboda haka ko ina annabi yana nan amma gashi ne ya fito a cikin ku irin ku a mutane irin ku saboda ya fito a mutum saboda babu wata halitta da Allah ya yi kamar mutum wajen kyau domin halakal insani fi a hasanin ta ƙauyi ne babu abin da ya kai shi kyau to ga irin siffar ko hurul ini sai da aka dawo da su siffan annabi Muhammadu suka yi kyau da a kyansu wannan siffan ba wani kala ne daban ba saboda babu a cikin halittar Allah ko mala'iku ba su kai mu kyau ba in na ce kyau a hasali ta yadda aka gina ɗan adam Allah ko ni Allah ko mala'ika gina shi da kun ya kunu ne kunne duk sauran halittar da kunne amma mu halakan Allah biye shi ubangiji ya yi da ikonsa mun ce da ikonsa mu ce to ka ɗauki aron kalman wahabiyawa da hannunsa to amma mu hannu a wajensu iko kuma da Allah ya tashi gina mu gini sai da Allah ya shekara ɗari da ishirin yana gina yana gina ɗan adam surar ɗan adam an yi ka a mani kwana arba'in mani ɗin zai canza kala yana canza kala daga kwanaki wanda malaman lissafin adadul budu halƙil insan da suna maka yana tafiya yana ƙara mani din na tauri yana tauri yana tauri yana light tsakanin light one da thick one ne aka hada a jikin dan adam domin mani din mace shine naman jikin mutum mani din namiji shine kashin jikin mutum to yaya za a yi Allah yana designing din yana designing din yana designing din zai iya yi lokaci daya amma saboda kudura ya nuna babu abin da ya kai dan adam sai da ya ja shi ya kai shi waɗansu kwanaki kwana arba'in tukuna ya canza shi sai mai da shi kuma alaƙatan gudan jini sannan daga gudan jinin a wannan lokacin ne aka fara sainin gurin da nan zai zamo urku jijiya nan hanyar jini nan kashi nan kaza a jikin nan aka jona tsakanin mani din namiji da mace Allah ya cire abin da zai cire a jiki saboda gwanintan halittan ubangiji yana kaiwa kwana arba'in shi ma sai aka canza shi sai aka ce nama ya fito naman yana fita yana tafiya yana tafiya yana tafiya sun ce a cikin ya gama abin da ya fara fitowa ya fi komi ƙarfi a jikin ɗan adam a cikin ƙashi haƙori haƙori shi fi komi ƙarfi a cikin ƙashin ɗan adam sai aznadin zahari ƙashin baya wanda shi ƙasa ba ta cinsa shi kuma wanda aka yi aka jona komi a kai Allah tabarakallahu ahsan al-khaliqina to kenan da aka yi wannan aka zo tukunna aka zo aka ce to shi nan a kawo masa ruhin nan a bayyana shi da shi ya zama wani abu to wannan ruhin yas'alunaka ana ruhu qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min min al-ilmi illa qalila to da shine kuma kana kwana ɗari da ashirin zuwa ɗari da ashirin da talatin a tsakankanin wannan lokacin kuma ruhi zai shige ka sai sarayani ya shiga da wannan ruhin min halaratihi shi ba halittansa aka yi ba a dama yana nan aka sa maka to wannan shi ne ake nufi da ruhi shi ne karatun da yau za mu shiga ma fi tasassuri fil akawani abin da yake cikin sutura cikin kaununin ajabin abin da yake da abin mamaki bal kaunuha ainiha ainuha a'a kai ai ba ma kaunin ba ainuha ne abin da ke ciki wannan suturan ainuha ne fa ma tara ajaban me ka gani na abin mamaki ma'ana ma fi ma fi tasatturiha dil akawani abin da ke cikin sutura cikin kaunin min ajabin kowane abu da ka gani a cikin kaunu to ruhi ne ke yawo a cikinsa kaunuha ainiha kasancewan wannan abin da ke cikin cikin mutum ɗin shi ne ainihin mutum ɗin. In ba ka da ruhi kan ai sunan ka ba ka nan. To in kana da ruhi ba. To kaunu ga baki ɗaya ko yanzu nan gudun da muke zama don yana da gidan nan da damutacce ne da za mu zauna. Da ba za mu zauna ba. Jami'i ne amma akwai rayuwa. Amma jami'i ne. Abin da kake zama inda ya mutu ba za ka zauna ba. yana da rai kenan saboda aka to ashe a cikin kawon wannan abin da bai da rai bai babu yadda zamu wuce wani a cikin mu ba za mu zama sababbin mahaukata ba amma za mu ce yana aiki ne shi yasa muke amfani da shi saboda haka akwai akwai rai saboda haka wannan duk abin da ke cikin kaunu wanda ka gane da wanda baka gane ba to sirrin annabi Muhammad sirrin annabi Muhammad ai al-wujudul mutlaq shi ne samuwa mutsalaki shi ya samun masa da rayuwa. Wa ma'ana kaunuhu ainuha, ma'anan kasancewarta ita ce ainuta kasarar kaunu laha mir'atun domin kaunu sai ta zama kamar fitila ce, amin madudi, mir'a ne. Kai madudin ganin annabi ne, in na faɗi haka yayi. Wannan abin madudin ganin annabi ne. wannan abun madubin ganin annabi ne wanda shi ya sa manzo Allah yake cewa sahibu tashakkulati sahibu tashakkulati haka zaka ji suke faɗa masa wanda suka san shi saboda duk wani kamanni babu gurin da annabi ba ya fitowa a gurin karatun irin na jiya ne yana da tsauri ba zallan karatun da aka nema ganewa ba a'a me karatun ya ɗauko me yake son ya nuna maka idan ka dubi fassarar karatun to za ka yi karatun jinjin ka tara karatun amma ba fahimta to fahimtar karatun shine karatun asarar kaunin laha mir'atun kaunu gabaki daya glass ne ta tara afihi wanda ake gani a ciki illa anna babu nasi kauye nurahu sai dai a cikin mutane wani ya fi wani haske amma duk wani kaunu da ka gani mir'a ne fitila ne wato glass ne wanda ake kallon shi wujudul mutlaq a jikin shi an gane ko fa shahidul mir'ati akwai wanda zai ga madubi wa shahidul mutajalli fiha akwai kuma wanda zai ga wanda ya tajalli a cikin madubin wani madubi kawai ke gani wani kuma yana ganin cewa kai wannan madubin akwai wani sirri da yake shin ya za ka ajiye abu anan ya dinga nuna maka baya ba gane ba an ji dai wani madubin kawai ke kallo wani kuma yake yana ganin abin da yake yin tajalli a cikin madubin ne ba wai ka kalli kanka ba tukunna a'a shi kansa madudin yaya ruwan abu haka ya dinga nuna maka wani guri in kana kalli yanzu ka yi haka ba za ka kalli bayan ka ba to ba kallon kankan ba tukunna bayan kan da yake nunawa kake ganin shi a gabanka ka za ka yi kamuwa? Me yasa ba zai kamu ba? Saboda baya na abu. Kuma ga shi nan. Baya nan kuma ga shi nan. To wannan shi ne abin da ake nufi ka gane. To kaga wani kawai ruwan yake kallo wani kuma yana kallon shi kai. To yaya wannan abu yaya ake me ake zuwa mara yake yin haka har ya dinga nuna irin baya haka. to wannan sai ka gane cewa a akwai abin da ake son a nuna maka iltifati ilal gaibi ai gaibu yake nuna maka ka waiwaya ka ga bayanka ba za a gani ba to ka haɗa gilas guda biyu ka sa wani a bayanka ka sa a gabanka za ka kalli bayanka za abin da kake so za a gani ko ba ka bane to shi ne ba shahidul mir'ati akwai mai kallon madubin wa shahidul mutajalli fiya kuma akwai mai kallon abin madubin yake to wannan abin da yake ba da abin da kwalwanka ka kasa ganewa menene wannan abin to annabin ne shi ne wujudul mutlaq din gashi kana tare da shi gashi ba ka ganin shi kuma gashi nan kana ganin shi amma ba ka san shi ba ne karatun da yi a yi daiko? wa ma ba afa nuruhu akwai wanda kuma yake da raunin gani ra'al mutajalli fi mir'ati yana kallon abin da ya tajalli cikin madudin yana kallo wa wujudul mutajalli amma samun abin da ganin abin da ya tajalli ga ɗaya alayhi mir'atu sai lullube masa madudin gaba ke dai fa la yara gairu ba ya ganin wani sai shi shi ne yake bayyana in ka zo ka baya gaban madudin gaba ke da wa ba gani kai da gani to me ka gane to a nan ai a nan gurin sai ka ga to to wannan waye kamo shi sai mu ce kamo shi kamo shi kamo shi sai ka ga zai kamu to shi kenan ai gairul haƙƙi ba abin da za ka gani sai asalin gaskiyan amma kuma ba kai ba ne to a nan ne fasahi hada wanda yake da wannan in bai fahimci ma'arifa in bai fahimci abin da ake nufi ba ya kulu alkaunu kulluhu wallahu sai ce ai kaunu gaba ki dai Allah ji ba ya sai ki shiga na ka dafa kai ka shafa goshi wa wujudul mutajalli samun tajallin gaɗa alaihim mir'atun wanda ya lullube masa madudin fala ya ragairu ba zai ga komi ba sai abin da ya tajalli wannan abdullahi bin abbas ya yi ru'ya ya ga manzo Allah da ya ru'ya ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai zo wajen ummu maimuna yar uwarsa ce yar uwar mahaifiyarsa ce sai ke cewa ya ga manzan Allah a mafarki sai ta ce mene? ce ya ga manzan Allah a mafarki ta ce zo nan sai ta ɗauko masa madudin manzan Allah sai ta ta ce unzur ila hadhihi mir'a dubi wannan madudin yana kallon madudin sai yana kallon kanshi can sai dai na ganin sa sai ga annabi ya zuburi wannan idan mutum ya duba alhawi lil fatawi na imam shiyudi zai gani yana cikin littafai kuma da yawa kuma bayan wafatin manzo Allah wani irin karfin hasken gani yake da shi irin idonka irin idonsa ne ba iri ɗaya ba ne to idan ka duba cikin shama'il muhammadiya za ka ga yanayin irin wa'innan gannai ɗin daban-daban wanda suke zar manzala a wani hali su koma wani hali to a nan ne za ka gane alkaunu kullu huwa lahu in ka ce huwa alhaq yayi saboda in aka ce Allahu uluhiyya ne alhaqu zatu ne Allahu kuma uluhiyya ne bi ma'ana martabatin ne in aka ce alhaqu zatu ne alhaƙu zatun wa martabatun to almartabatu shi kuma gaibun ne ko kuma mu ce allahu alhaƙu zatun azzatu gaibun almartabatu uluhiyatun al'uluhiyya shi kuma shine ismul martabati ismul martabati ne in ka ɗauke shi akan haka yadda ka juya shi dai gwargwadon yadda ya kai idraki ka fahimci abin da ake son ka gane shi gani wannan da kushashe ne ba da shi ake son ka fahimci abu ba akwai abubuwan da shi zai taimake ka ne ɗan rakani ne shi ɗan rakiya ne da shi ake tafiya wajen waɗansu fuskantar wani abu kamar mutumin da ya gama farki idan sa ya rufe ne kamar mutumin da yake son ya ga wani alam sai mu ce tun da kai kana gani ido ne kawai yake gani aka ce ya ce rufe idan ka in ya rufe ya ce masa me ka gani zai gaya maka abin da ya gani ko duhu ko haske ko wani wani kala zai iya gaya maka sai ka tambaye to da ido ya gani amma kuma ya gani to daga nan sai ka gane to wai me ya ganin shi gani irin wannan ganin kawai shi ake nufi da gani to daga nan ne matakan ulumin suke shiga daban-daban kuma a yi research a faɗi wannan a faɗi wannan a rubuta wannan a rubuta wancan to alkaunu shi kaunun nan ai in ka koma baya shi kaunun nan shine yake nuna maka astaru dal'atihi a cikin kaunu ne ake gane wujudul mutlaq shi kuma wujudul mutlaq yana fitowa daga haqqu ne daga haqqu yake fitarwa wujudul mutlaq samuwa tsantsa yana fitowa daga hadratul haqqi ne ala haqqun nan huwa Allah subhanahu wataala saboda haka wujudul mutlaq daga haqqu ne saboda haka shi ba ma'adumi bane shi mawjudin ne shine sayyidul wujudi kuma shi ba Allah ba ne. To, ƙwaƙwalwanka ta gane iyanan wurin ka yadda iyanan ka tsaya, to shi ake nufin ma'arifa. In ka ji kana son ka sani to ya za ya ka ba tashin hankali ba ne, aiki da ka shiga. In ka zo daga wajen karatuka ne za ka gane. Idan ka zo ka gane sai ya shiru shi yasa duk malaman suka zo gurin gaba ɗaya a cikin rasar ɗin bincikensu sai ya tsaya. Ce wannan gurin hankali baya shiga. ai kowa ya san akwai aljanna amma aljanna abin da manzo ce fiha ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala hatara ala qalbi ahadi fiha ne a ciki ne amma ma la ainu ra'at ido bai gani ba wala uzun sami'at kunne bai taba ji ba wala hatara ala qalbi ahadi bai taba fadawa cikin tunanin wani ba amma kuma akwai ka yarda akwai din shi kenan tun da ka'ida in ka zo nan gurin hadaratu sukuti ne hadaratu damsu wal amani in ka shiga cikin wani waji na ma'arifa to dama gurin hankali baya shiga sai a tsaya domin shi kwakwalwa yana da iya abin da zai iya idraki tare da kwakwalwa daban-daban ne wannan na wannan ya fi na wannan na wannan ya fi na wannan ba Allah ya alkawarin duk kwakwalwan kowa iri ɗaya ba ne a akwai tafaduri to iya mai kwakwalwa na isa matuƙa shi ma iyakarsu kenan domin in kwakwalwa ce take sa a ba da komai da annabawa kafin zuwan annabi sun ba da labarin da abin da za a a tashin kiyama ba wanda ya isa ya bayar sai manzo Allah kage kenan kowanne masdudi ne wanda aka saka aka ba da dama shine na sayyidul wujudi ya to anan ne ake gane hadaratul sayyidul wujudi hadaratul mutlaq wannan kaunu alkaunu kulluhu huwa Allah ma'ana ba wai kaunun ne suka zamo Allah ba a'a da su zaka gane Allah tafakkaru fi khalqillahi khalqillahi sune kaunu ai wala tafakkaru fillahi kada ka yi tafakkuri a kan Allah amma ka yi tafakkuri cikin halittar Allah za ka sami abin da ake nufi tafakkaru fillahi wala tafakkaru fi halki to tafakkaru fi fillahi kaga ko ina in ka zo kawai za ka iya ganewa akwai Allah na yaya yake a ba san da yake wannan ba amma dai akwai a cikin duhu akwai Allah a cikin haske akwai Allah cikin tafiya akwai Allah cikin zaman gida akwai Allah sama akwai Allah ƙasa akwai Allah yamma akwai Allah arewa akwai Allah ruwa akwai Allah tudu akwai Allah haka za ka gani saboda kaunu ne to saboda haka kawun kace Allah na nan kai daidai alkaunuhu Allah alkaunu kulluhu huwa Allah shikenan saboda babu wanda ya tsaya ba Allah babu wani halitta shine ake kiran asma'ul aliya wannan wannan charbin da aka hada shi tsaya asma'ul aliya ne a jikin shi ya zama haka zargen da ke jiki asma'ul aliya ne yake rike to kuma ko ina wannan ya rika sai kaga ya hada annabi ya rike a gurin annabi yana gurin Allah yana gurin annabi yana gurin Allah yana gurin annabi yana gurin Allah yana gurin babu gurin da Allah Allah ne sai annabi shine annabin gurin sai ga sai ga to ai ga sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabanna annahu wal haqq sanurihim ayatina ayatina an gane an ji kama bihi gairuhu babu wani wannan laibasha nurihi wanda yake ƙasa da fahimtar hasken saboda raunin hasken sa ya faɗa maka kashi uku ne wa man qawa nurahu haka ne ko can annan nasa kasar kaun la mir'atun tatara'ati illa anna baban nasi qawa nurahu ala ba'd to sai faɗa maka gashi nan akwai ne kallon madubi zai kalli ikon Allah ne kawai a madubin akwai kuma mai kallon almutajalli fil mir'a kaga a kawamin zalika akwai wanda shi kuma gabaki daya gatta alayhi in ya zo kawai zai ga abu ne kawai shi to sai ga kawai kai komai ma Allah ne wannan shine a ƙasan fahimta shine a ƙasan fahimta kaga kaman shine a sama a shi ne ke cewa fa ma fihi gairuhu bi da'ati nuri duk babu wanda yake raunin gani kaman wannan wanda zai ga kawai ya ga ce ai Allah ne komi يقول الشاعر في هذا مواقي yana faɗa cikin wannan falan yabqa illa Allah la shay'a gairuhu fama samma mawsulun wa ma samma ba'inun ka gani alam ya buka babu abu da zai saura a nan gudun illallahu sai Allah la shay a gairuhu babu wani sai Allah fama samma mausulun babu wani mai saduwa wala wa ma samma ba'inun kuma babu wani da ya nesa da nesa da kusa da zaka ga abu ɗaya ne wa amma man qawanuruhu wanda hasken sa yayi karfi fa yashhadu al-mir'atu zai ga madudin wal mutajalli fiha kuma zai ga wanda yake tajalli a cikin marubin zai gane me ake nufi wai yuda kulli martabatin haqqiha haqqaha zai ba wa kowace martaba haƙƙinta min haqqiyatin wa wa alqiyatin na haƙƙi da na halitta kaga yayi tamyizi kenan yawa ya fita daga cikin majazubi mahaukaci ya koma saliki kenan ya gane ga abin da ake nufi ga abin da kuma ba a magana a kai ya samu tamyizi fala ya ajibu wahidan an akhar komin ya daidaita to ai abu kaza shine hadara kaza kaza kuma shine hadara kaza a jikin wannan ganin naka shikenan qawlu fa ma tara ajaban me ka gani na mamaki ma hahuna mawsulatu min ma'ana ma hahuna abin da kenan mausulatun wanda yake sadar bi ma'ana allazi eh shi da ma ismul mausul ne ko sila ne ai allazi qala ibn al-arabi al-hatimi shine ke fada ma hahuna mausulatun shine fa ma tara ajaban abin da ka gani na mamaki ma hahuna abin da yake nan mausulatun wanda ya sadu bi ma'ana allazi ra'aita ibn al-arabi yana faɗa al-hadimi yace hina lake sayyidina haruna alayhi salam ko harunu lokacin da ya gamu da annabi haruna alayhi salatu wassalam dan uwan annabi musa wan annabi musa wasu da ba su da qultu lahu sai ya ce wa annabi harun ya nabiyullahi ya kai annabin Allah ka faɗa cikin Qur'ani ƙaunuka fala tushmit biyal a'da'a kar ka sa abokanan dariya abokanan gaba su man dariya su yi mana dariya fala tushmit biyal a'da'a kar ka sa abokanan gaba su yi dariya su yi mana dariya aina al'adu to waye abokin gaban kuma allazi tashiru ilai wanda kake nuni gare shi to wannan shine ajaban din fama tara ajaban shine ke cewa ainal adu ka cewa Allah kar ya sa abokanan gaba su ma dariya to waye abokin gaban waye shi a'a annabi haruna ne ai lokacin da ya kama gemunsa ya jurruhu lokacin da ya bashi ya tafi munajaci ya dawo ya zo sama na bautan ijil ai ya kama ya ce ya ya akhi ne ko falata shi min biyar a da karkasa abokanan gaba su mana dariya shine shi ibn al-arabi al-hatimi da ya gan shi a hadaratul da ake gani sai ce masa waye abokanan gaban ya faɗa masa yana tambayar annabi haruna da ya faɗi haka ya faɗa masa ya faɗa masa su waye su wahal sama she'un harijin anillahi ta'ala akwai wani dariyan da aka yi wanda ba Allah ne ya ce a yi ba? To za a iya hana Allah aikinsa? Amsan kenan. Karatun nan ya fara ɗumi ne. ni gani ne kan ba ku fahimta kawai dai kuma na ta ihu Allah akbar to in sasso samu karatu duk shi Ibrahim ya faɗe shi baya kuma duk kun wuce لا تتألمن إذا رأيت إزاية الخلق لذا خلقت أجر الأذى منهم لألا تركنا إليهم بل للإله فركنا idan wani ya zo ya cutar da karkai kai tsammani shi ya cutar da kai turo shi aka yi to tun da aka turo shi ne an yi laifi ne wanda ya turo shi yana gwada ka ne a matsayin ka na abdu saboda haka to me laifinsa inda hali ka yi mar godiya da wanda ya cutar da wanda aka turo saboda ka shiga cikin abin da da wannan ne shi kuma ake kusantowa a wajen Allah shi ne maganarsa wancan ya tafi ne a shari'a na kuma yana magana ne akan hakika saboda haka falatar shi biyar al'ada waye abokin gaban faɗa mana wanda ya taimake ka darajar ka ta karu shine abokin gabanka tambayan kenan shi ne ce ainihin al'adu alazi tushiru ilayi wa hal samma shay'un harijin Allah ko wani abin da ya faru wanda Allah bai san abin bane tunda da sanin Allah ne me na kada mu da cewa amsan kenan fa au kama qala lahu sai ya ce masa ina ma'asharar arifina mu cikin tafiyan wa'inda suka san Allah na ra kullu shay'in huwa muna ganin kowane abin da yake gudana Allah ne yake gudanarwa ba ma ganin wani abu ne wani daban sai Allah fa kai bai tasawwur an yakuna aduwan ta ya kuma zaka yi tunanin wani aduwi ta ya Allah sayyidina Harun alayhi salatu wassalam sun sai na haruna ya ce mata raunahu kazalika abinda ka ganshin hakan ne abinda kake tunani a cikin wannan tafiyar haka ne kazalika huwa nafsi nafsul amr kuma ni ma abinda ka ganin hakan ne abinda nayi maganan hakan ne yanda ka ganin hakan ne yanda ni ma nayi maganan hakan ne kaga zawahiru da bawa'il ke ne ya fito a lokaci daya qala lahu sai ce masa la ba haka bane qala lahu haruna alayhi salam sai annabi haruna ya faɗa wa ibn al-arabi fataka min allahi bi qadari ma fataka min ma'rifati zalika rashin sanin ka yasa baka san abin da na gani ba wannan ya tsere maka fataka min allahi abin da ya tsere maka a wajen Allah bi qadari ma fataka min ma'rifati zalika rashin sanin abin da nayi da ka gane me yasa nayi ai ni ma ma'amuri cewa aka yi ini saboda haka na faɗa ni na isan faɗi abin da ba shi yace a yi ba jalala ita ce jamala in ta juya ta juya waje ɗaya ita ce in ta hama amlahu alaina radiyallahu anhu wannan shi yake kira ma'arifa gurin da ka juya abu a nan gurin abin yake komai amma yanzu karatun ya fita na kare ni gumi to yaya za ka yi ba izini ba karatun ka zo ka ɗauki wannan ka ce za ka karanta mutane da me ta yaya ka zo ka ga abu duk lissafi ne kowane abin da aka yi shi in suka ajiye shi ga abin da suke nufi kai baka san irin lahajinsu ba baka san makamin abinsu ba haka kawai ka ɗauki fahimtar ka zo ka cewa za ka zo ka zuba nan gurin kai ta zuba mutane a wuta ai ba gaskiya ba ne in ta ba mu lawa alaina Allah ya saka wa shauta da alkhairi Allah ya kara mana son shauta ne Allah ya sanar da mu shauta ne wallahi Allah ji kanshi sai yake cewa wata rana zaman mu da ku sai an zo ana ganin ku a ce kun taba kun taba ganin mu zaman zaman mu da ku kawai sai wasu sun zo suna ganin ku saboda an zauna da su an gan su amma kaga lokacin ga sunan arha sai ka kasu gane ne manufa ashe bangaren kasuwanci ne ba irin bangaren kasuwan kasuwa ba ne wannan kasuwa ce ta gaiba wanda ake fitar da jauhari da komi masu sarrafa kasuwan ai ba kasuwan suke ba ai dole gan shi a kasuwan a kujeran da kake ganin shi sarki ne in ya koma ko cire takalminsa daga nesa yake yi baban nasarawa Allah musu rahama da alaji shehu baban salar tijjani shi yake lura da motocin baban nasara an ba shi nyamuri motar nyamuri na hannun baban nasara alhaji shehu sarkin dare ya ba da kaya an kai mai duguri sai kaya ba kawo kuɗi ba. Ya muri ya yi magana wa baban Nasara, baban Nasara ya ce za a ba da kuɗin ne. Sai ya muri ya matsa, sai ce to zo mu je wajen wanda ya ɗauki kayan. Da aka zo sai ya muri ya ga baban Nasarawa ya cire takalmi daga can. Shi ma sai cire. Da ya zo turkusa ya yi gaisuwa. shi ma zai ku za a yi gaisuwa da ya fito da kamar za a yi ƙatuwar makatu ne to sai ya ce ai alhaji kenan sai ya gaisuwa sai ya tashi sai ce baka yi magana ba ya ce to ya zan yi magana kai da za ka fara yin asha in ta yaka kuma na ga ka tun daga can kake girmama shi to ni kuma ta ina zan fara haka ne kai in ka ga ka su su ne masu neman kuɗin amma ga mai ba da aikin amma ba ka yi saka zo kai ma saboda su suke sarrafa abubuwan to haka abubuwa suke gudana to mun ga wancan mushahada mu ce mir'a da almuta jalli to za mu zo menene hakikatun tajalli wancan ina fatan an gane karatuttukan yadda suka fito a yadda suka zo to to wa hakikatun tajalli shine zuhuri shi hakikatun tajalli wa zuhuru shine bayyana wa tajallil haqqu bi zatihi tajallin Ubangiji da zatinsa fi zati cikin zatinsa li zati an zati wa hadha tajalli wannan tajallin huwa martabatu kuni al shine tajallin da ake cewa kunhu wato ruwan madara na haqqu shi la yudrak wala tsala li ahadin alai babu wanda ya isa ya tsala a kansa ahadan wannan babu an kulle wannan gurin saboda tajalli sani ma ba a itirakin sa balle tajalli awwali hakikat tajalli kenan wasani tajalli tajalli li gairihi idan yayi tajalli akan wanin sa fi gairihi bi nafsihi an nafsi yayi tajalli li gairihi ga wani fi gairihi a cikin wani bi nafsihi an nafsihi da kansa cikin kansa fa hada tajalli wannan tajallin huwa alladhi yudrakuhu al-khalq shine wanda halitta take riskanta shine tajallin da yi a jikin Annabi Muhammad shine wujudul mutlaqin da muke ta fama baya wannan shine ake magana tajallil awwali na haqqi ذاته في ذاته لذاته عن ذاته لا يدرك لأحد باب wanda zai iya riskansa babu shi amma tajallis sani shi tajallis sani yana fitowa ne min babin yana fitowa ne min babin lazi yuduraku تجلي لغيره في غيره بنفسه عن نفسه فهذا التجلي هو الذي يدركه لخلق وك وكان التجلي مقادر الإلهية وانا تجلي شيء كده على مقادر الإلهية وهذا التجلي وكان تجلي المقادر wannan shi ake kira tajallil maqadirul ilahiyya fi suwaril akawani wanda ya fito a surar kauni in da ka ga Allah to a jikin annabi ake gani a jikin annabi babu wani mutumin da zai ga Allah annabi Muhammadu shi ne shi ne ke iya tsayawa domin shi ne ke fita a cikin wannan tajallil shi kadai wannan shi ake kira wujudul mutlaq samuwa tsantsa wujudul mutlaq kaga maqadirul ilahiyya fi suwaril akwanil mutlaq inma kana amma yana kasancewa an sababin daga wani sababi ne wa huwa ta'alluqul mashi'ati shine ratayen nan na mashi'a wa sabaqul hukmi da kuma yadda hukunci ya rigaya yadda Allah yake so subhanahu wata'ala wa ta'alluqu kalimati kun da ratayan kalman kun kun to in aka ce kun saba'in ne daidai kun saba'in ne saba'in ne martaba ne kafin ishirin nunin hamsin gashi karatu ne gashi kuma lissafi ne kuma halara yake magana in ka shige shi kuma anan to zai fito maka da waɗansu abubuwan da kai gaba da lata ta'allaƙa shi ba za ka iya fahimtar sa ba fa hadha sababu wannan sababi huwa allazi barazat bihi al-maqadir kalman kun din shine sababin shine wanda Allah ya fito da shi na maqadiru fi suwaril akawani idza innama amruna idza aradnahu an naqula lahu ka gani sababin kenan innama amruna ji ubangiji lamarinmu iza aradnahu idan muna so mu zartar an na kula lahu kun sai mu ce kun sai kun sai kasance to wannan shine hadha sababu huwa alladhi alladhi baraza bil maqadir fi hadha suwar bayan tilka baraza wannan maqadirun ya bayyana ne la an zati ha bi zatiha ba daga zacinta ba cikin zacinta wa ina ma barazat an gairi hadi gairi ha ta fito ne an gairi hadi gairi ha domin kun fa yakunu tana fitowa ne min hadaratul wujudul mutlaqi hadaratul wujudul mutlaqi yanzu abin mamaki to bari dana Allah yana halitta kai ma kana halitta duk abin da ka faɗa mala'ika ne ke fita a bakinka da magananka ko alheri ko sharri in ka fitar da aikin alheri a bakinka duk abin da ka faɗa na alheri mala'iku ne idan kai kalma na batsa zage-zage yi da waɗansu da wani abubuwa munanan halittu da suke fitowa babu wanda ya kai ne kuma daga sirrin wannan kunta ya kuna ne ligairiyatul akawani duk wani magana da mutum ya yi a duniya gaba ke daya kai tun da aka fara yin magana a duniya zuwa yanzu yana nan a duniya yana nan yana yawo a sama yana yawo halitta ne duk abin da kai yana fita ne a matsayin halitta kaga Allah yana yi kana yi a matsayinka ligairihi an gairihi saboda ka fito minal akawani ligairihi an gairihi ka fito minal akawani daga kaunu ne amma hakikatul hakikatul halki fa Allah subhanahu wataala wannan nasfan shi kuma ya zo ne an nasfa kaula kun fayakun daga kun ne shi kuma ya zo Na'am. A dai, da da, ai ba iska ba ne. Duk maganar da na gaya maka tun daga zamanin annabi Adam yana duniya har yanzu. Farkon maganar da aka fara yi a duniya yana nan har yanzu. Yana yawo ne a alam. Za a iya kamo maganar. yanzu kana magana ma ba gashi ana kamowa ba ai ba wai wai ka je da nisa bane duk wannan wayan mun ba yana gaban wani wani mala'ikan arnan mama wata kila kuma duk abin da nake faɗa suna ji suna gani gashi kana magana nan yanzu in aka zo aka ce ana neman a yi binciken waye faɗi kalma kaza ai tracking din ruhin abin za yi sai a gani sai a ga gol da kake kuma a duniya ga kanan wani dan jaja kana yawo haka ana ta gani ko shi bane to za a buɗe shi ta haka a gane wannan maganan wani ne daga bakin wani ya fito to waye fara faɗan maganan a duniya daga bakin wani ya ji shi kuma ina daga bakin wani ya ji wani kuma shi ya kirkire ta duk za a iya ganewa ai kamar Allah idan mutum bai fahimci abin da ake nufi bane kawai zai sha wahala shi yasa suka ce iza tamma aqalul mar'i qalla kalamu idan hankalin mutum ya cika maganarsa ba su da yawa amma in ka ji mutum ya zamo zubaida shine tar duggun da ka samu mai yawan magana to kalla ka same shi ba makalici ba yana da wahala wannan ilimi ya riga samar hannu magana nan magana nan a zuba a zuba don ya faɗa ya ga bai burge ba sai ya ɗan nemo wata ƙarya ya jona saboda ya burge mutane haka ne ya sa duk wanda suka kai ba sa yawan maganganu da yawa magana ba ta da yawa kaɗan suke yin ta saboda ita bala'i ne da zikirin Allah shi yake son ka yawaita ka gani waina ma barazu an gairi hadi gairiya fa zalika sababu wannan sababin huwa allazi taqaddama alaiha wa bihi wujidat shine aka gabatar akan sa kuma da shi aka samu wa amma tajallin zati amma tajallin zati falam yataqaddama ha shay'un ba abin da ya gabata da shi li'anna ajallu min an takuna munfa'ilatun ko haka ne lima shi'atin domin ta girmama a ce ai an yi ta ne saboda lima shi'atin au gairi ha ko wani mashi'a innaha domin ita tajallat li zatiha til khalqi ta yi tajalli ne bi zatiha da zatin ta cikin khalqi cikin halitta gabaki daya kaga yanda karatu yake komawa wajen masu karatu to dole zaka samu abun ne a kame eh abin da ake magana kalma ɗaya ka ji yadda ake yin kaca-kaca da shi a duniya yaya aka yi ya fito don me aka yi waye yi a bakin ka ya fito ko a yaya in ka fito wani dalili ne sa ka fitar da maganar wannan daga nan ne zaka gane wanne ne aikin ka wanne ne aikin da aka sa shari'a tana zuwa daban ne bayan an yi bincike ka ci kosai cikin ka ya kumbura ta ce to ai kosai halal ne doktoci ya ce to za su bincika su ga me yasa ya kumbura a cikin waken ne aka sa magani a'a wani magani ne ya da shi ko ba ka bane waye ce haramun ne kada yi wannan binciken babu to kuma waye ce haramun ne kada ci waken babu to haka abubuwan suke sa ce wanda ku je ku yi aikin ku mu mun san ya ci halal ni ma na san halal ne ci kawai an zo an yi mai kai mashayin fura ne injin din da aka je aka aka nika furan an yi nikan an yi nikan dawon giya ba su wanke ba sai aka zo aka nika geron misali idan ka zo ka sha sai ka zo karanta kuliya ya kace kuliya ya wal kafiruna a'budu ma ta'buduna wa antum ta'buduna ma a'budu yaya liman da maye sai ce wallahi ɗazu na sha fura to fura dai halal ne to yaya ya zo yana abu da mata abu duna zan bauta abin da kuke bautawa bayan kar ku bauta abin da ina bauta kar ku bauta ni ina bauta kuli ya zuka la abu da mata abu ba zan bauta abin da kuke bauta ba kai kuma ka ce ba ka bauta abin da suke bautawa sai ce to sai a duba mazahid din kowa ne zai hakke masa ya ce kayi kuskure kayi kaza kayi kaza ko kuma za a dubi hankali ne a ga me yake gudana to wayannan mawaji ne sai ake dauka malaman da su bincike ba za ce ba za su yi ba sai ku yi ku tabbatar sai ce ai furan da ya sha ne ya sha masu masu nika ba su wanke injin din ba ne sai suka yi sai a ce ya sha halal ba za a ce ya sha haramun ba saboda shi bai sha giya ba turansa ya sha ya sha halal ma yanda ya kuma ya ci banza ya ci banza amma inda sanansa sai a ce amar bulala tamanin ya sha giya domin hamar aqalahu ya juya hankalinsa ai saboda haka kullum hamar al-aqal fa huwa sakarun wa sakaru ba hamrun to sai kuma koma wani ban kaga nan ya tsira daga barin bai sha giya ba kuma ba za a mar bulala ba sannan kuma ya ci bulus ya zo ya faɗa abin da Allah bai faɗa ba kuma ya ce Allah ne ya faɗa kuma a cikin sallah ba za a kama shi ba balle a ji masa tuhuma amma can da sanin ka kaifa ga bulala ga tuhuma ga shi ka kare ta Allah to irin wa'annan gabaki ɗaya kowanne ɓangarensa daban ne kuma kowan ya zo za a ba shi dama ya yi cikinsa ya yi maganarsa in ta hama amlahu alaina wannan shine abin da ya faɗa a kan mu wa hadil abiyatu wa'annan baitoci allati tarak tarakuha badu wannan muka batta a baya guda hudu nan allama ha sayyidul wujudi manzon Allah ne ya sanar ilmana ne a cikin bacili wali salihi wa wa sa'ir rabi ko shadid ne eh sha sa'ayin rabi ne ko shadun rabi duk suna sawa to sa'ayin rabi mai aiki mai cin riba sahibul mashhad al-kari wanda yake da mashhadi mai girma alwadihu a bayyane shine Abu Abdullahi Sayyid Muhammad bin al-Arabi as-Sani ad-Damrawi at-Tazi kenan eh aslan wannan shine Ibn al-Arabi wanda yake ganin manzon Allah a kowane awa eh shine Ibn al-Arabi at-Tazi ad-Damrawi at-Tazi almajin shawt jami a kowane kwana ɗaya na ganin manzon Allah su 28 24 eh na a ai wannan ai ba shi yasa ka kira ma sunan garin su wancan ibn al-arabi al-hatim daban wannan ibn al-arabi ad-damrawi at-tazi eh shi almadin short jami shine lokacin da wani wali saboda giraye tasarrufi akan shautu jami shaujani ya daina ganin manzo Allah to shi ne shaujani ya sa shi wakili ya ga annabi su yi magana ya faɗa masa halin da ake ciki har aka warware shi ne ibn al-arabi eh ad-damrawi at-tazi to ya rasu aina mafi hijira na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hamsin da hudu falan masai kaza lokacin da ya farka waje da hafi fihi yazkuruha sai ya ji a bacci manzo Allah ya san da shi wancan abiyatun wannan abiyatun da muka karanta guda hudun nan an kiyaye su haqiqatun zaharat fil kauni qudratuha fa zaharat hadhihi al akwan wal hujab فنكرت بأيون العالمين كما تعرفت بقلوب الأرك العدب على حلق كلهم أستار طلعتها وجملة الأمن كساروا لها نقبوا ما تتس ما تتستر بالاكوان من عجب بل كونها عينا فما ترى عجب هو عجبا نقبا ادبا عجبا wayannan baitin a cikin bacci ya same su manzo Allah ne sanar da shi lokacin da ya tashi a bacci sai je yana karantawa fa fazaha fa ba da zalika bayan wannan lage maulana rasulullah ya kazata sai ga manzo Allah a fili wa kana bilaki shi da kazata kasir a cikin almajiran shehu ibrahim akwai shehu ya hayali shehu ya hayali shine kofar gidansa ne shehu ibrahim ya tona wannan rijiyar na wajen masallaci to shi yana daga cikin mazajen da shehu ya shi ma yake sa shi a a halwa shi ma kowane awa yake ganin annabi Muhammadu kowane awa yana ganin annabi Muhammadu ya kazata ba bacci ba fasalahu sai tambaye manzo Allah an ma'anar al-abyat akan baitin da ya gani wa talaba minhu sharh al-abyat sai ce manzo Allah masa sharh me ake nufi da wannan baitotin fa ajabahu lidhalika maulana rasulullahi sai manzo Allah ya amsa masa yace bi muhabbati fi shaykhana yace saboda na san kana son shehu tijjani wa ustazuna maulana ahmad bin muhammad at-tijjar dilan wa tilmizun lahu kai almajirinsa ne wa sara lahu sayyid al-wujudi shehu tijjani ya bayyana masa a fili amma Allah ya bayyana masa a fili bi an qala lahu yace masa laula mahabbatuka bi tijjani ma ra'aita ni qattun ba dan son da kake wa shehu tijjani ba za ka taba gani na ba eh au kama qala lahu mimma hadha ma'anahu wa qala lahu sai ce masa a din sharh hadil abiyat lijani ka ba wa shau tijani wannan sharhan baitin shine ya faɗa masa wa hadha an-nasr al-abiyati fadl majdi والتمجيد والتحميل به تتجلى ذاته وبالقصد كان المنع لي وهدي وبحق الحق بالحق ترى حقيقته وبالحق لا بالحق يتجب أني زندي وفي تدبر أمره وفي تدبر أمره أحاطت قدرته وبالكسل لا بالكسل إيه تجب عنهم أخذي فأذرك في البحر الوهدة ترى وهدته ترتفع عنك الهجبة ترى الأسود بالضد yace to gashi nan to zai sharhan wa'annan baitocin kuma guda hudu akan sharhin wannan ne yace to ka kai wa shehu tijani ga wa'annan za sake ƙara maka bayani akan bayan ka gane me ake ganewa Allah ka gane da mu za mu tsaya a nan za mu tashi wahalar nafsul ya ce insha Allah saboda za mu shiga cikin wani sabon ma'arifa kuma ka gane me ake nufi eh a sake warware maka abin dai baya karatun da ya gaya maka ka gane ka gane waye wujudul mutlaki shine manzo Allah yaya ake ake gane kaunu manzo Allah yana ko ina duk wani abin da ka gan shi a duniya kamar labule ne shi wannan labulen da shi ne in dai ka ga in dai ka ga wani abu in dai har za ka ga wannan abun to akwai annabi a cikin shi in dai za ka ga abun to akwai annabi a shi ne dal'atu dal'atu ainuha shi ne ainihin ta nan ake ganewa sai dai kawai kai da ka gan shi a labule kofa gida mutum to su kaunu ne ga baki daya saboda haka Allah ka taimake mu Allah ya ba mu nasara ya datar da mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar midar alladhi salatan tamla al azala ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في اليوم كواحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين